الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Ubangiji subhanahu ta'ala, wanda ya kaddara haduwarmu domin fara karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya babban wallafar babban malami na musulunci a shekul imamun hafiz abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon muqaddima ta malam qala al-musannif rahimahullah ta'ala bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai idan aka ce al'alam shine kullu ma si wallahi duk abin da yake ba Allah ba ne za ce mai alam mala'ika ne mutum ne aljani ne dabbobi ne ƙwararrika ne halittun da suke rayuwa a cikin ruwa ne halittun da suke rayuwa a tsakankanin sama da ƙasa ne halittun da suke rayuwa a daji ne duka za ka ce musu alam mun gane kullu ma su wallahi alamun ba alimun kuma za ka ce kana cewa alimun kuma ruwan sa matsala ka ce duk wanda ba Allah ba alimun ne masani ne to kenan kana nufin Allah shi ba masani bane shi yasa wajen shakalewa ana samun matsala wani za ka ji ya ce kullu ma su wallahi alimu ka ce kai wannan sha'ani naka bai karfi ne ka ce wannan lamu din naka yi mai fataha kamar da shi alam sai ya baka ma'anar da kake so ka isar mun gane qayyumis samawati wal ard wato wannan qayyum sifa ce ta Allah qayyumis samawati wal ard ubangiji subhanahu wata'ala shine ya tokare sammai da kasai da ikonsa mun gane da kyau qayyum shine wanda ya tokare sammai da kasai sama gata da girma ba wani ginshiki da aka yi wanda ya kare ta amma masallacin nan dan karami gashi gimshi kai nawa aka mishi a wajen gimshi kai guda takwas aka mishi wanda kuma ka tanki saboda su tokare shi kada saman ya yi faɗi ya naso amma ga yadda sama take rishin ba wani wanda zai ce gashi ya ga inda aka yi wa sama gimshiki saboda nan ɗin ya ɗan samu matsala kada je ya faɗo ana gudun haka na aka yi gimshiki khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha ajan da Allah yake ga ƙasa kuma yanda take duk yanda ake tashan dabdala a kanta. ƙasan nan dai ita ce ƙasar nan da shekara ɗari biyar kafin a halitta ka da suka huce masu rayuwa a kanta suke rayuwa ga tarar kana rayuwa a kanta amma ba za ka taɓa ji an ce ga wannan gurin ba yanda yawan motoci da mutane suke ta wucewa a kan shi ya samu matsala sai an gyara shi amma kwalata za ka gani da hankalinka da komai za a yi ta amma shekaru kankane kaga ta tattashi saboda wannan aiki ne na ɗan adam amma aiki na Allah shi ba za ka ƙara nashi da aiki na ɗan adam ba shi ne ƙayyumi samawati kenan wanda ya tokare sammai wal ardi da kasai da ikonsa da kulawarsa duk yanda ake ciki ba za ka ji an ce ga wani guri ba saboda yawan taka shi da ake ya fada sai dai guri yana fadawa ne idan Allah ya yi niyyar azabtar da waɗanda suke wannan guri an gane da kyau a yi hisfa jago يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم حديثنا عن عائشة رضي الله عنها ولينا تكنسل البخاري لمسلم والأرضين هو مدبر الخلائق أجمعين وبنجي سبحانه وتعالى شيني وندي كثارة لمرة نهل تنسى قباكي دينسو مدبر شيني بثارة tsarawa dabbara yu dabbiru tadbiran an gane kyau sai da mutum su fa'ida kenan mu dabbir mai tsarawa mai shirya komai Allah shine yake shirya lamurra na halittunsa gabaki da ba wani daga cikin halitta ta Allah wanda zaka ce ba Allah bai shirya lamarinsa yanda ɗan adam yake da wannan salo kanshi a sama yake ba a yi mishi kanshi a gaba ba irin na dabobi ya zamanto idan shi a saiti yake ba a mai idan shi irin na dabobi ba haka Allah ta'ala ya tsara kuma duk wani tsari da zaka gani in dai ba na Allah bane zaka iya cewa wani abu zaka iya yin kiritik dinsa amma tsari na Allah baka isa ka yi kiritik dinsa ba dan adam inda a ce idanuwan shi an mai shi an mashi su a sama in zai tafiya kaga dole akwai bukatar sai ya haka zai zama to cikin kankanin lokaci ya gaji amma sai Allah ya yi shi haka kafafuwa a ƙasa ya meki amma waɗansu kuma kafafu da hannaye dukansu kawai sai da ce kafafu na gaba kafafu na baya mun gane da kyau amma ɗan adam shi ba haka bane kafafuwa daban suke hannaye daban to shine wannan mudabbirul khalaiq kuma cikin halittunsa cikin mutane sai ya zama to bai yi su ba kala ɗaya akwai dogaye akwai gajeru akwai farare akwai baƙaƙe akwai masu haƙuri akwai marasa haƙuri bayan haka nan kuma sai ya raba arzikinsu ba iri ɗaya ba wani ya yi shi mawadaci wani ya yi shi tsakatsakiya shi ba za ka sa shi ba cikin layin masu akwai shi kuma ba za ka sa shi cikin layin talakawa ba waɗansu kuma sai ya ajiye su a matsayinsu na gasu nan ya ku bayi in gane da kyau saboda ka fahimci cewa Allahu ya su rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir mun gane da kyau ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin ubangiji ta'ala shine ba'ithir rusul wato wanda ya turo da manzannai ba'ith wato ismul fa'il ne kenan shine allazi ba'atha rusula wanda ya turo da manzannai salawatuhu wa salamuhu alaihim tsire-tsiren Allah da aminci su kara tabbata akan su waɗannan manzannai ya turo su ilal mukallafina zuwa ga waɗanda suke ababen ɗorawa doka su ne baligai wato Allah ta'ala ya turo su domin su zama tome da hidayatihim saboda su bayyana wa waɗannan bayin na Allah hanya ta shirya su nuna musu hanya ta shirya saboda alhidaya at-tawfiqiyya bi yadillahi subhanahu wa ta'ala la bi yadil bashar wato shirya wanda take ta taufiƙiya ta gamnakatar wannan a hannun Allah ne take ba a hannun bil adamu take ba annabi annabawa dukkansu za su nuna hanya ce guda biyu ga mai kyau ga maras kyau wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al'adhab al-hun bima kanu yaksubun wa hadainahu an-najdayn inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura huwa alladhi khalaqal alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur mun gane da kyau wato wannan ita ce al-hidayah wanda Allah ta'ala ya yi kuma ga yanda ma yake Allah ta'ala ce wa innaka latahdi ila siratul mustaqim wannan ita ta ce mata alhidaya wanda take dauke da ma'anar bayyana wa mutane hanya ta shirya zaka ce mutum wannan abun mai kyau ne ba lalle bane da kace mai mai kyau kuma ya bi shi zaka samu wadansu su bi wadansu kuma su kauce to wannan lihidaya ce saboda su yi wa mutane bayani akan hanya ta shirya usulan mubashirina wa munzirina لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وبيان شرائع الدين da kuma bayani na shari'o'i na addini na musulunci dokoki na addini na musulunci bid dalail al-qada'iyya da dalilai waɗanda suke yankakku da aka ce ad-dalil al-qada'i dalilin da la yahtamilu ta'wila baya dokan wata ma'ana sai dai zaka ji zaka wato zaka canza shi zaka mai tahrifi shi kuma at-tahrif shine irin wato sifa ta yahudu yanda suka yi a cikin littattafan su yuharrifuna al-kalima an mawadi'i Allah ya ce kaza su ce ba haka ba su haka Allah yake nufi kaza yake nufi tahrifi kenan to su annabawa suna zawa ne da dalilai waɗanda suke yankakku wanda babu shakku a cikin su wa wadihatil barahin da kuma hujjoji waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara tamkar rana lokacin azur mun gane yawwa ahmaduhu ala jami'i ni'amihi ina yabon ubangiji subhanahu wata'ala akan dukkan ni'imominsa dukkan ni'imomin da Allah ta'ala yake yi mana saboda ni'amuhu kathira la tuhsa wa la tu'addu ba za iya iyakance ta ba ba za iya lissafa ta ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala kari daga fadalarsa da kuma karamcinsa idan aka ce fadlu fadala ta Allah shine Allah ta'ala ya ƙara maka kan abin da ka cancanci a baka shine fadla fadlan min Allah wa ni'ma shi yasa ma'aiki yace ba wani daga cikin ku wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har ma kai yace wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli gane alkaram kwa shine alhisan kyautatawa zuwa gabawa Allah ya kyautata zuwa gare shi saboda aljazawul ihsan illa alihsan wato bayan an yi wa mutum goma ta arziki an ce wannan haƙƙinsa ne kuma a yi mai wata goma ta arziki don ta daban ka sa mutum ya maka aiki ka roke shi kwangila zai maka aiki kun yanke da shi za ka ba shi jika hamsin da ya aiki da ka zo kaga aikin nan ya yi ko kai za ka yi iya kyau ɗin kenan bayan ka ba shi jika hamsin ka ce ga jika ga ka sha ruwa mun gane ke wannan ka mai karamci kenan tuwon girma miyar sanama wa ashhadu an la ilaha illallah yana tabbatarwa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah ashhadu tana zawa da ma'anar atayaqban yana tabbatarwa ina shaidawa ba wani abin bauta a kusa ga cancanta sai Allah. Alwahid ɗaya ɗayan sarki alƙaharu wanda yake mai rinjaye akan al'amuransa. Alkarim wanda yake mai karamci ga bayansa waɗanda suka cancanci karamci. Alghaffaru wanda yake sitircewa bayansa da gafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan ina tabbatarwa haƙiƙa shugabanmu annabi Muhammad abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu sannan kuma jakada ne na Allah wa habibuhu masoyi ne na Allah wa khaliluhu badadi ne na Allah wato kaji ba habib da al-khalil kowanne masoyi ne to amma matakin hulla ba shi da haɗi da matakin wato al-hubb mun gane khalil shine cikin annabawa ga baki daya ba wanda yake da wannan matsayi a wajen Allah in banda ma'aiki da annabi Ibrahim su biyu suke da wannan matsayi al-khulla ibn al-qayyim yana da littafin rawdatul muhibbin dausayi na masoya a ciki ya kasa matakai na soyayya guda goma mataki na farko da na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da duka matakin da ya fi kowane mataki kolin kolin wanda in aka tafi can an tafi sidiratul muta shine mataki na al-khulla wato in aka ce hulla shine wanda san shi ya shiga zuciyarka ya ratsa bargon jikinka ya shiga kashinka ya fita ta can ya shiga ta can ban gane irin yadda zaka ji wata tana in ba wani sai rijiya mai gaba duka fadi ne take fadi ne take aka kata ko rijiya mai gaba uku aka kata aka ce ta fada ba za ta iya fada ba mataki na hulla kenan cikin mutane ba wanda annabi yake yi wa wannan kauna haka manzo Allah ce walau kuntum mutakhidha min ummati khalilan latakhadhtu Abu Bakr to amma cikin al'umma ta bani da khalil inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila afdalul makhluqin ma'aiki alaihi salatu wa salamu shine mafificin talikai baki da mafificin halittu na Allah cikin mutane da aljannu da mala'ikai ba wani wanda yake da matsayi kamar na ma'aiki cikin mala'ikai wanda ya fi kowa cikin mala'ikai shi ne mala'ika jibril to amma ko shi sai da ya sadda a wajen ma'aiki wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum waɗansu daga cikin almufassiruna suka ce lokacin da ma'aiki aka yi isra'i da miraji da shi aka yi miraji da shi can sama da ya tafi wajen Allah to akwai gurin da aka tafi da aka je mala'ika jibril sai ya taka birki ya tsaya ana Allah ce bismillah mai ce a iya nan ne inda Allah ya kaddara ni zan tsaya eh amma sama daga nan kuma sai ku yan gata ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mu jama'ar mala'ikai ba ɗaya daga cikin mu face dai yana da wani matsayi wanda yake sananne nan shi ne iya matsayi na daga nan mun taɓa yin gaba ba amma kai ga shi yau cikin ɗan lokaci kankani na ka tafi mun gane da kyau yawwala shi ne afdalul makhluqin kenan al mukarramu bil qur'an wato wanda aka karrama shi aka girmama shi da alqur'ani Allah ta'ala girmama shi da alqur'ani al aziz wato alqur'ani wanda yake gagara koyo kenan mabuwayi in ka gana mu'jiza khalida mu'jizar da take madawwamiya shine alqur'ani al-mu'jizatul al-mu'jizatul mustamirrati mu'jiza wanda take mai shudewa madawwamiya ala ta'aqubi sinina akan bibiyar shekaru yanda shekaru suka yi ta bin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da wani abu bayan ma ya kira kuma ga Allah kenan wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida muke da yanzu yanzu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira amma duk da haka za ga cewa wannan alkur'ani yana nan in ka ɗauko shi kana karanta shi wato ji za ka yi kamar jiya ne koyo aka saukar da shi in kana karanta wata ayar ka ji larabci yanda ya haɗu kakacin za ka saukar da shi inda a ce wani karatu ne wanda yake ba alkur'ani ba a ko wata jarida wala duk yanda jarida take da daɗin karantawa ko in kai shekara ɗaya kana karanta ta in aka ce ka karanta ta za ka yi ta zama tsohon yaji amma ƙur'ani za ka haddace shi sama da shekara ashirin in ka tashi kana karantawa in ka ji wata ayar kai ka ce yau ka taɓa jin saboda daɗin alƙur'ani da matula daina fafagat kullum mu'jizat minan nabiyina idh ja'at wal mutabbi ba wata mu'jiza da ta zo ta ta wani annabi wanda bayan shiryar wannan annabin mu'jiza ta dawama in ban da ma'aiki annabi salihu alaihi salatu wassalam mu'jiza shi shi tun da ran shi ma aka kashe ta hadhihi naqatullahi lakum aya taguwa ce daya amma take baiwa yan gari nono ga baki ɗayan su kaga wannan ya isa ya zama to mu'jiza sannan kuma taguwa ce daya ruwan da suke sha a wuni ga baki ɗayan su ita kadai take sha in ta zo ta kawo kanta sai ta shanye ga baki da kuma gashi na cikin ta yadda yake mun gane da kyau annabi isa alaihi salatu wa salamu sandash wato Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito mana kisar ko yanda sandash ya ta zamanto mu'jiza ce tashi lokacin da wato kowane annabi cikin annabawa na Allah Allah yana aiko shi da mu'jizar da a wannan lokacin ita kasuwa take ci a lokacin annabi Musa tsahi da daba-dabo ya yi katutu a duniya sai ya zama Allah ta'ala ya aiko shi da sandan nan da aka zo duk matsawa na duniya shira'auna sai da ya umarni da a tattaro mushi su kuma ya ce duk inda suka karya mushi Musa kan meyo kan wanda za a mai minista kan wanda za a mai dipite kan wanda za a mai kansila ba wanda za a mai dai karamin matsayi kowane wa innakum idan lamin muqarrabi ne ce kowa daga cikin ku tsakankani da shi ba shamaki kowa makusanci na ne ko ku nawa ne matsayi za a muku mai kyau wanda duniya sai ta san da ku kace an gama daga yau musan ya kare da aka kare suka yi hayaniya su suka yi hayaniya su annan musa ya ce kun gama suka ce mun gama Allah ce wa wahaina ila Musa an alki asak fa idza hiya talqafu ma yashku wato cikin kisa Isra'iliyat lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam kafin ya saka wannan sanda tashi yanda aka ga mutanen annabi Musa da suka saka daba daban su suna wul wul wul gabaki daya ɗan taro suka ce an gama da Musa amma Allah ya ce wa annabi Musa kalkali tsoro sakataka yana sakawa kawai sai a ga cap cap cap cap ɗin daba-daban da suka yi ta cinye shi yanzu bayan ta gama da komai da komai kuma sai ta nufi fir'auna da ta nufi fir'auna sir aka ce fir'auna sai da ya kashi a wani saboda ya ga cewa shi ma za ta iya haɗe shi kuma sai ta koma irin ta datta gashi nan ta cinye komai amma kuma ta koma sanda ba ta da komai ba ta da ciki to sai zamanto Allah ta'ala ya aiko annabi Musa da sanda a lokacin da tsahi da daba-dabo shi yake kasuwa a wannan lokacin. To ƙur'ani kuma an turo ma'aiki da shi a lokacin da a duniya abin da ya kasuwa shi take ci shi ne fasaha. a lokacin kawai ka yi bayani ka yi magana ka ji an ce balarabe ne na ƙwarai yanzu dama yin kai ba balarabe ba ne wani jabbin balarabe ne ka shigo daga kayi magana za a gane kai falhal kaza wannan ba irin na larabawa ba ne amma in kana so ka je wajen larabawa in kai magana so gano cewa ba su gano cewa kai ba balarabe ba ne to ka iya larabci to a lokacin da aka turo ma'aiki kuma sai aka haɗa shi da alkur'ani sai ya zamanto Allah ta'ala ya kalubalance su akan cewa da mutane da aljannu za su zo su da alkur'ani ba za su iya ba kulla idijita ma'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ya ce kai qur'ani ba za su iya zawa da shi ba a ce mun zo da surori goma am yaquluna iftara qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat shi ma suka kasa أن يقولوا نفترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله المسلمين to lokacin nan ne ma wadan suka yi jura cikin masu fasaha suka ce za su iya zawa da sururi wani cikinsu ya ce zai iya yin alamtar kaifa wani ya ce zai iya yin inna a ɗaya wani ya ce zai iya yin alƙari a tuka sunan dai ya zo shi ya ce to alamtar kaifa aya biyar ce ko allah ya ce akwai kwai aya biyar a zauna ya ce alfilu malfiyil wa ma adraka malfiyil lahu dhanabun tawil wa khurdumun tawil wa inna dhalika min khalqina la ajib min khalqi rabbina la ajib suka ce kai wannan larabci bai ba ba ma'ana cikin shi ya za a ka hada shi da qur'ani shi kuma yace zai yi na ina ka ce to bismillah kai ku ya ce ina a ɗaina kal'aɓa-aɓa ka ce kai wani aka aka wani ba daɗi wani akwai garaba ciki wanda zutun naka fasalli da rabbi ka wasu aɓa ka ce kai da yi ba ina shaɗi aka huwan abilaɓa kai wanda je ka nemo wani ta samu wani larabcin ne ba wannan ba kada ka fita ma da shi wannan a ji amu dariya an gane da ke su haka din suka yi ta yi daga sun yi a tsakankaninsu za su yi wa junansu toka da walwala wanda ce kai wannan tabirin bai bana gudu ka gyara shi alkur'ani ya fi daɗi shi ne raddat balagatuha da awamu a ridiha raddal uyuri ya darjani an alhuran gane da kyau shi ne almu'ujizatil mustamirra kenan mu'ujiza wadda take madawwamiya ala ta'aqubi sinina akan bibiyar shekaru shekara ɗaya bayan ɗaya amma duk da haka yana nan a matsayin shi na mu'jiza wa bi sunanil mustanira lil mustarshidin annan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da sunnoni da hanyoyi waɗanda suke masu haskakawa mutum gaban shi lil mustarshidina ga waɗanda suke neman shirya as-sunan jam'i ne na sunna as-sunna ita ce al-dariqa hanya da hanyoyi da sunnoni al-mustanira waɗanda suke haska wa mutum gaban shi ya kalli gaban shi saboda kada ya fada cikin kwari ko rami ko ya tuntube amma ba ga kowa bane mustarshidina ga waɗanda suke neman shirya al-makhsusu bi jawami'il kalim annan kuma wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake bance shi da kalmomi waɗanda suke dunkulallu wanda suke ɗauke da ma'ana mai yawa wato maza Allah ya ce bu'ithu bi jawami'il kalim yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake bance shi ya fifita shi akan sauran annabawa shine an turo shi da kalmomi waɗanda suke dunkulallu ma'aiki zai faɗi kalma ɗaya amma in ka tashi yi mata sharhi zaka mata sharhi iyayen da ka fahimta kuma malamai su karanta su ji cewa lalle daidai ne ka faɗa shi ma wancan in ya tashi ya yi sharhi iya yanda ya fahimta yanda ya fahimta ba ka fahimta ba amma kuma kowanne ya zama ya ba da ma'ana mai kyau in ka ɗauka wannan al'arba'unan da wuya sharhin da aka mai ya fi kala goma yana da sharhi daidai wanda in ka ɗauki na wancan malamin in ka karanta fa'idodin da za ka samu daban suke da fa'idodin da za ka samu a na wancan idan muka ɗauki sayar bukhari shuruhat da aka mishi ya fi shuruhat ɗari kan mai mujalladi ishirin kan mai mujalladi sha biyar kan mai mujalladi talatin kan mai mujalladi hamsin wani malami yake cewa yanzu idan ka bada miliyan goma a maka maktaba cikin bukhari kadai za ta gari ba sai ka shiga wani littafi ba shuruhat wanda aka yi wa bukhari ta kowane sharhi in ka karanta sai ka samu wata fa'ida da ba ganta ba a wancan littafin ga umdatul qari ga fatul bari wannan su kada in ka doke su za ga in ka gwama su a hadisin nan ibn hajar ya kawo wannan badruddin ya kawo wannan shi shine jawami'ul kalim kenan kalmomi wanda suke dunkule suke ɗauke da ma'ana mai yawa manzala ce latar babut in ka tashi za ka mata sharhi sai ka iya yin safaha goma akan sharhin latar babut manzala salama ce bu'isu bil hanifi ya ce samha wannan in za ka mata sharhi za ka mata sharhi mai kyau wa samahati din da kuma sauƙin addini addini na musulunci baya da tsanani salawatuhu wa salamuhu alaihi tsire-tsiren Allah da aminci su ƙara tabbata ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama wa ala sa'irin nabiyina da kuma sauran annabawa wal mursalina da manzannai na Allah wa ali kullin da alayen kowane ɗaya daga cikin manzannai wa sa'irin salihina da sauran bayan Allah waɗanda suke na gari. Wato wannan shi ne farkon muƙaddimar da malam yayi. Wadda insha Allah ta'ala duba da lokaci ya tafi. za mu kwana a nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk